بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقام هو مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama ta addinin musulunci, muna yi Allah tabaraka ta'ala godiya. Mai kowa mai komai wa cikin ni'imomin da kaddarawansa ya ba mu ikon salata ɗaya daga cikin sallolin farilla da fasan mana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'a. Sana Allah tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin daki daga ɗakunansa ba dan komai ba sai ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin masalikul hunafa fi walidayhi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam muna da cikin wannan littafi har mun shiga cikin al-maslakul thani wadda Imam Tayyidi yana ba mu hujjoji akan cewa annahu ma lam yakut an kuma shirkun bal kana ala al-hanafiyyati bi jabi ma ibrahim alayhi salam muna cikin wannan karatu din Imam Tayyidi bayan yayi bayanin sa kuma ya ci gaba da ba mu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai daban-daban to muna karatu wannan sati din sai lokaci ya halinta to yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma manta ba wannan sati din mun karanta wai qala ibrahim li abi ko mun karanta ayoyi da imamu sayyidi ya kawo akan cewa ana ambatan misalin babba da kalmar baba kamar yadda yake da yawa cikin alqur'ani أم كنتم شهداء إذا لا يعبد الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كذا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إنن باقي ينسو بني ونكا كان يسوي وفاني mun karanta yadda imamu sayyidi ya kawo cewa sun biya al'amu abana an ambaci babba a matsayin baba mai kama na yadda larabawa suke idilajin abu yadda larabawa ke suke faɗan kalma tibali a kawalin salaf min sahaba wa tabi'i da bidalika to sai yayi wa abun giza yake kawowa bayanai kan cewa ga yadda balarabawa ma suke faɗa dole za mu tashi a kare da ibn abi hatim bi sananin sahihin عن ابن عباس قال ما زال ابراهيم يستغفر لابيه حتى مات فلما مات تبين له انه عدو لله فلم يستغفر له يقول ابي هاشم يا تجاهي في الاسلام ingantacce daga abdullahi abbas Bilal Abbas ya ce Alai Ibrahim bai fushi ba yana nema babansa gafara har sai da ya rasu yayin da ya rasu din sai ya bayyana masa cewa shi wannan azaru din makin Allah sai ya dina nema masa gafara wa aka raja an Muhammad bin Kabi wa Qatadata wa Mujahidin wal Hasan wa ghayrihim qalu kana yarjuhu fi hayatihi falamma mata ala shirki tabarra'a minhu ثم هاجر إبراهيم عجب واقعة النار إلى الشام كما نص الله على ذلك في القرآن ثم بعد مدة min muhajiri da kala misira matafaka lauziya ma'an jaba matafaka da sababi tsara wa aqdamahu sahadan thumma raja'a ila sham wa aqdamahu hajar thumma raja'a ila sham thumma amarahu Allah an yankulaha wa waladaha Isma'il ila Makkah فنقله ما ودع فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فاستغفر لوالديه وذلك بعد هلاك عمه بمدة طويلة ويستنبط من هذا أن الذكر في القرآن بالكفر والتبع من الاستغفار يقوى أمه la abubu hakiki fallahi hamdu ala ma alama imam sayyidi yace a ya bi hadisi daga muhammad dan kawo da imam katada da mujahid da hasan da wasu su sun ci kare yanzu fi hayati ya kasance yana fata yana fatan masa gafara a cikin rayuwarsa falamma mata ala shirki yayin da azaru ya rasu ya mutu akan shirkarsa bai musulunta ba to tabarra amin sai Ibrahim ya bar su daga gare shi to daga nan bayan ya rasu ne sai sun hajar Ibrahim a tibawa a tinnai sai Ibrahim yayi hijira bayan an jefa shi a wannan wuta ne mun gane ko bayan wannan waki a jefa shi a wuta tafawa daga nan sai ya hijira ya tafi ila shani zuwa sham kama na sallahu ala zalika bil qur'an kama yadda Allah tabaraka ta'ala ya bada nasi game da haka a cikin qur'ani da yake inni zahibun ila rabbi ta ya hadi sun ba da hujjatin min muhajirin da kalam fitra sanan bayan wani lokaci da hijirar sannan annabi bilal sai ya shiga misira wata faka lahu biya ba jabbar biya da wannan sarkin jabbar din ko wanda suke ta dai abubuwa da ke kisa ne mai tsawo sosai mata baka bi sababi tsara ko abin da ya faru tsakanin su ya faru saboda sababin tsara wa abdamahu hajar sai sa hajar ta mai hidima shi ya nufi rami sun mara jami'in shani sai koma sha da ya koma sha wanda kista ta ce ba shi allah bai ba shi dama ya kusanci da sai da tura hada shi wannan sarki to bayan ya dawo zuwa sha sun ma amara hullahu an yankula wa wala da hada isma'il ila makkata sai allah ya umurci annabi ibrahim ya ɗauki hajara ya ɗaukanka annabi isma'il ya kawo makka ya kawar da su ya kawo su masa wanda kayan ba sai ya ɗauko su ya dawo da su wada a sai ya yi addu'a fakala ya ce rabbana inni askantu min zuriyati bi wadin ghairi dikar duka akwai kisa sosai ne sai Allah na ajiye zuriyata a cikin wani kwari wanda bai da bai ne bane ila kawai har zuwa inda yake cewa rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab yala ka yafe ni ka yafe wa iyayena walidayya uwa da uba wa lilmu'minina ka gafarta mu'minai ranar da za a tsira hisabi kaga annabi Ibrahim anan bayan kenan ma an jefa shi ta har ma an samu annabi Isma'il wannan addu'ar ya faru Imam Sirri ya ce fasta gafara iwali da yi. Annabi Ibrahim sai ya nema wa iyayensa gafara. Wa zalika ba da halaki an bihi fi muddatin tawilat. Wannan addu'ar da Annabi Ibrahim ya yi bayan rasuwar halakan babban tsare da ma lokaci mai tsawo. Sai ya faɗi lokacin nan gaba kaɗan din. Yadda to da ka tunda haka ne, ka ga da Allah ya hana cewa wannan addu'a da yake ma babansa ne ai da yanzu ba zai dare saboda yanzu kusan shekara ce 90 kuma ana cikin addu'a ma shi wannan babba na shi tun bi yana shekarun sa mata kusan ranar su an ya kai shekara hamsin tsakanin lokacin da aka hana shi ko ya yi addu'a ma wannan babban nashi da yanzu kuma da ya addu'a kaga ba yadda za a hana shi yana saurayi yanzu bayan ya tsufa ya dawo kuma ya addu'a kaga sai yake nuna cewa wancan babban tsaye to gashi kuma yana nema wa iyayensa gafa imam suyudi yake fahimtar mutumina da za a iya cirowa za a istinbadi daga cikin wannan magana cewa annan zikira fil qur'ani bil kufri wa tabari min al istibadi na kuwa abu abinda qur'ani yayi magana kai game da cewa wani babban na kafiri kuma yace ya nisance shi ya zama bashi bashi ko na maganar nema wasa isti nema wasa gafaran nan da yazo cikin alqur'ani babban sa la abuhu la gigi ba baban sa ne na hakika yace falillahi alhamdu ala ma alama imamu tiji yace kai mun gode wa Allah akan wannan abun da ya kintsawa ya mara ilhaman sa muka gane sai mun gode wa Allah رواه سالم في طبقات عن الكلم قال هاجر إبراهيم من بابل إلى الشام وهو يومئذ ابن سبع ابن سبع وسبع ثلاثين سنة فأتى قرانا فأقام بها زمانا ثم أتى الأردن فأقام بها زمانا ثم خرج إلى مصر فأقام بها زمانا ثم خرج إلى الشام فنزلت سبع عرضا بين إيلياء وفلسطين ثم أن بعض أهل البلد آذوه فتحول من عندهم فنزل منزلا بين الرملة وإيلياء yace ibnu salim ya rawaito a cikin littafin nan a sabaka ya karbaci kuma ali kalbi daga imamu kalbi babu kalbi ya ce annabi ibrahim ya yi hijira daga babila zuwa sham a lokacin shekarar shi talatin da bakwai a lokacin da ya yi hijira daga babila zuwa sham shekarar shi talatin da bakwai ta ga wannan hijirar ta faru ne bayan ma an jefa shi a wutar sai ya zo jira wuri da ake ce masa jira ya zauna guri tsawon lokaci daga nan sai ya tafi gudun nan ma ya zauna tsawon lokaci duk garuruwa ne daga nan sai ya fice da bibisira sai ya zauna a misira tsawon lokaci sai ya fita zuwa sham da garan sai ya sauka a saba arzikin wani gari ne mai da iliya wa falastin tsakanin iliya da falastin sun ma'an na ba da ali balai abu sanar mutanen wannan gari sai zama suna ta cutar da annabi jirai a ta hawala mai aiki sai canja ya bar kursu fara da manzilan sai ya sauka a wani masauki bayan ram wa iliya tsakanin gurin da ake cewa saramla da iliya warawa misalin alil waqidi qala wulida ibrahim isma'il wulida bi ibrahim isma'il wa huwa ibnu 60 sana fawri bi alayhi atharaini anna bayna hijratihi min babila akiba waqi'atin nar وبين الدعوة التي دعا بها بمكة بدعا وكمثيرة yace mun sakin ya rawaito daga Imam al-Bukhari ya ce an aifawa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin Annabi Ibrahim yana da shekara 90 so yace sai aka gane a wannan hadisi guda biyu da wancan na Ibn Saki da wannan wanda wanda ya karba daga imamul kalli da wanda wanda ya karba daga imamul waqi sai aka gane cewa lalle tsakanin hijiran annabi ibrahim daga babila bayan an yi waƙiya tinafin nan mun gane da addu'an nan da ya a makka cewa rabbi gifirli rabbana gifirli wal walidayya ko walil mu'minina yawma yaqumul hisab din nan yace tsakanin hijirarsa da addu'a da yi a garin Makka din nan bid'al wa kamsi na sara sama da shekara bidiyo dama daga a uku zuwa tara sama da shekara hamsin tsakanin hijirarsa da addu'a kenan an haifa ma annabi Ismail yana shekara 90 dela ka maka hujjar ka gane wancan babba ne ba baba bane don da baba ne da ba zai yi wannan addu'a ba don da an gane shi yayin da ya bayyana cewa wakin Allah ne tabarwa ne ki ba shi ba shi to sai ma wasu yugi sai yi kiwon su kama da wace ce ka timiyu ga wani abu da zai cika tare shi yace sun masamar tauhidu في ولد إبراهيم وإسماعيل كان الشهر الثاني للملل والنعم كان دين إبراهيم قائما والتوحيد في صدر العالم شيئا وأول من غيره وسكت عبادة الأصنام أمر بن لهي قلت وقد صح بذلك الحديث أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أمر بن عامر الخزاعي يجر خطبه في النار كان أول من سيب السوائل وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائل وعبد الأسلام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار mafi yake shugawar musulmi zai cika ta yace bayan nan sai tauhidi ya ci gaba a cikin kayan annabi sarari wulli din nan jarki ko iya maula mun san to wulli shi ma jarki ne na aya sai ya ci gaba a cikin kayan annabi sarari tauhidi ne ya ci gaba cikin annabi kayan annabi ismail imam shahar sani ya ce ya fara cikin almilal wal hajjin jaji yace kana dinu ibrahim qatimar wa tayyib fi sadr al-ardi shaya addini al-ibrahim yana ci tauhidi a cikin zukatan larabawa kiraransu yana yaƙi yana waƙe duka suna da tauhidinsu wa awwalu man gayyara farkon wanda ya fara jirkita tauhidi wanda kada ibadatul asnam yayi ibadata wa gumaka shine amr bin duhai kuntu nace wa kasaha bi dalika hadith yace hakika ya inganta da wannan hadisi wanda aka rajal bukai wa muslim an abi hurairah hadisin da imam bukhari da imam abu hurairah suka fitar daga imam abu hurairah da imam muslim ne suka fitar daga imam abu hurairah imam abu hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu amr ibn amir al-qudari yace ya ga amr amr dan amir al-qudari yana kan sandar sa a hula domin shi ne farkon wanda ya fara sayyi sawai ko watakhadha Allah min bahirati wala saibati wala wasilati wala ami mai nantuka dabbar da ake bar wa gunki shine sawari ko ita ce saiba da dabbar da ake cewa mai kala kaza ita ba a taba ta da dabbar da idan dubbe wani karkaran da abubuwa na jahiliya yace to duka wannan shine wanda ya fara tafiya wakar da imamu Ahmad imamu Ahmad ya fi hadisi fi musnadi a cikin musnad nashi an ibn Mas'ud daga Abdullah ibn Mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzalar tira da abin Allah tabbata gare shi yake ina wala man sayyi basawai lalle farkon wanda ya fara sai ya mutu wannan sai ba ki dabba da yake baro gumaka wa wal asnama ya fara burtawa gumaka shi Abu Kuza'a Amrukun Ali annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni ra'aytu yadurru afa'ahu billah sai ni na gan shi yana jan hanjinsa ko hanji a cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi wa karatu itaqa wa bur dalili fi tafsiri ana bi hurairah ta'ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu amrana nuhay ibnu qabada ibnu khilaba yadurru kasbahu billahi annahu awwalu man gayyara dina ibrahim ya sai muni ta ga ya fitar a cikin magajin sai muni da ya fitar a cikin tafsirinsa daga imam abu ya ya ce magana tira da mun tara tabbata gare ki ya ce ya ga abu dan luhaiki dan amma dan kinda yana jin sandar sa auta domin shi ne farkon wanda ya fara canza addinin annabi ba yace wa lafzu wa lafzu itaqa lafazin ibn itaqa inna alau kana awwalu man gayyara dinin isma'il shi ko cewa shi ne farkon wanda ya fara canja addinin da aka ba annabi isma'il Mamu Tibi ya ce, wani saman lausan shi ne farkon wanda ya fara kafa gumaka, wa ba harar bakila, wata yi ba sa'i ba, wa matsalar wasila, wa hamal hannu, wa launa yi kunkura, duk kawai nan abubuwan shi ya fara kikiran. Tona Hadisi yana da wata hanya daban. Wa aka yi bazaru fi musnadi, bi sanadin sayi al'adatu, ƙala kanan nasu ba Ismail على الإسلام وكان الشيطان يعجز الناس بالشيء يريد أن يردهم على الإسلام حتى أدخل عليهم بالتنبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما معك yace Imam al-Bazari ya fitar a cikin musnad nashi da isnadi ingantacce daga Al-Samani Al-Samani ya ce mutane sun kasance bayan annabi Ismail suna kan musulunci sai shekan yana ta zazzantawa da mutane yana ta kokari yana sa musu abubuwa yana nufin ya juyar da su su bar musulunci hatta adkala alaihi bisalliya har sai da ya shigar musu da wannan karwar cikin talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa shaykun huwa laka tamliku wa ma malaka kaga saba labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik to shi sai kara yake baka da abokin tarayya illa sharikun sai abokin tarayyar da kuwa laka tamliku kai ka mallake shi ba ba laka shi bai mallaki kowa ba amma dai shi abokin tarayya kaga bi shi ma kenan sai ya shigo da wani mummunar aqida dan lalata musu tauhidi shi nan kala yake fa ma zala shedan bai kushe ba hatta akarajum an islami lace haske da ya fidda su daga musulunci ya kai zuwa shirka kada bari babu tani ya fada fi rawli kul hasilatan na rawli kul kana amrun hayy hina galabat kuza'an ala albayt wa nafal tuhaf amma kada qad ja'alatu al-arwa la yakulu lahum bijalan illa takazuwa shara لأنه كان يذب الناس ويفسد في المفسد yace Imam Sari ya fara cikin rawar tudun yace an kallo ayyukan nan da ake magana ya kasance yayin da banu kuza'a suka samu nasara suka kwaci ɗakin kawa sannan suka kori kabilar nan ta zurgu wanda Nabi Ismail ya fara auren ɗaya daga cikin su din nan da suka kore su daga makka sai suka yi shi wannan amurkan luhayi a matsayin gaban ubangiji babu wata bid'a da zai farar musu ba sai sun rike ta shari'a domin me me yasa suke haka saboda yana ciyar da mutane abinci kuma yana tubatar da su a taron aikin kai kamar yadda ne yanzu kudi yake tasiri cikin mutane kun gane ko wannan zakarai mun ta kanu awwal man adakal al-asnam al-haram ibn al-jami ya mutar cewa shi wannan amr bin luhaybi ne shi ne farkon wanda ya fara shigar da gunki cikin daki cikin haram wa malan nasu ala ibadati kuma ya tsora mutane akan bauta wa gunki wa kana tabiyatu bilad ibrahim labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik talbiya a zamanin annabi ibrahim ga yadda ke yin ta لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حتى كان أمره لهي فبينما هو يلبي كما قال له الشيطان في سورة شيخ يلي معه فقال أمر لبيك لا شريك لك فقال الشيخ إلا شريكا هو لك فأنكر ذلك أمر وقال وما هذا فقال فقال الشيخ على تملك تملكه وما ملكه فإنه لا بأس بهذا فقال أمر وزان في الأرض yace a tsirin abun ɗan luhaifin nan ya kasance yana yin tarbiyya wata rana sai ce ɗan ya masa shigan wani koho yana bisa sai abu ne ce labbaika la labbaika la sharika laka to sai wannan tsohon sai ce illa sharikan huwa laka baka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da zaka yi fa an kar zalika abu sai abu ya inkari wannan kalma wa qala sai abu ya ce ba ala to wannan kuma me yaka fa qala shaykhu sai tsohon ya ce masa kulka ce tamliku wa ma wala ka ce ai kai ka mallake shi Allah shi ne mallaki kowa kaga ya shigar mai da shi ba ki bai nuna ba ta ya da ba ba komai ta bayani fa qala amu shi amu ya fada wa dalat bi Allah sai laraba suka bayar shi a dini in da aka rabu sai kaga yadda shi dan ya biyu to yanzu wannan aikin da shi dan ya yi ai yanzu kaga zai iya barin sa a wani aiki bai hana shayarwa ba bai hana ciyarwa ba amma yanzu ya jifa maka wata mummunar kuma a cewa abin da lokaci ɗaya ne ya aikata shi ya riga ya lalace sana yake inda shi dana da kuma aduwun fattafi duku aduwun shi dan wani yin kure kurke shi mai ma ku sirna cewa zalimin nafsa wa shaytana wa sima wa in ma ma da kan sa fatahi ka saba musu ko da sun san sai sai maka nasiya to ka kai ka tume su ko saboda me duk lokacin da kaga ake so a sa mutum guba a hadisi ya ne ga bincike da me dai ba za a taɓa neman maɗaci a samun gaba cikin to da ka zai ta lallaba ka ya sa su bayan suke cewa a dawon aduwi haƙƙan kuwa iski gano ka ji mahabbatin haƙi fai don ta ganta bi a dawon aduwi fatar ka mahabbatun labini wa na na adu ka muradun domin ka sai in maƙi na gaskiya shi ne ka so maƙi na gaskiya ina cikin nan maƙi gare to ka matsale wa fadar Allah in kace za ka tagara da kin shedan to son matsayin zai kukuce maka shi shedan din zai samu abin da yake so mun gane ko shi ne ka tsaya kai ta ibada shi baya so kai ibada to ka tsaya ko sai mu shi ran ya kawo cikin ruhul adam irin wayannan magunguna da kalan wayannan cututtuka ya za ka yi maganin shedan ya za ka yi maganin nafsunka ko yace lazim kiyamul layl dawku masha akalin halalin su sun aidan mutta ya ce kalli dimci tsayi wanda ya kai da ikwatar da kwanan jinka ka ci halalin tsantsa su in kai wannan ayyukan guda uku ne su ka karya masa makalesa bayan ne ku da ka mutu kokari gurin ibada saboda kaga ga yadda tun a baya ba yake yi wa masu hikima ba sai ya shiga da wani abu kaga yanzu cikin tarbiyya ne bai ce a daina tarbiyyar ba sai ya yi ƙari cikin da وقال الحافظ إمام الدين ابن كثير في تاريخه الشيخ إمام الدين ابن كثير يا في تاريخ ناجي كانت العرب على دين إبراهيم إلى أن ولي أمر بن عادل الخزاعي مكة وانتزع ولاية البيت من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث أمر الموجود عبادة الأصنام وشرع للعرب الضلالات من الطوائف وغيرها ibn kasir yace laraba sun kasance suna kan addini na ibrahim har zuwa lokacin da abu dan amir kuzai ya jibinci makka ya kwace kulawa da ɗakin kaba daga hannun kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai ya fara musu da bautawa gumaka sai shar'anta wa larabawa abubuwan fada daga tsawadi da wasu su wa zalika fi tarbiyyati ma da qawli labbaika la sharika laka qawlu illa sharikan huwa laka tamliku wa ma ma'a sai kuma ya ƙara a cikin talbiya bayan an ce labbaika la sharika laka sai ya ƙara cewa illa sharikan huwa laka tamliku wa ma ma'a yace fa huwa awwal man qala zalika shine farkon wanda ya faɗi aka yi ibnu kasir kaga yace har sai ya kwace kulawa da ɗakin kaba daga hannun kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda biya mun arab laraba suka bi shi ana sharri akan wannan sharri to da haka wa tashabahu bi dalika qauman nuhi sai zama sun yi gaba da mutanen da bin wasa'ir ruwan da sauran al'ummatai al-mutaqaddima wanda suka gabata wasihim ala zalika baqaya min dinihim amma kuma har yanzu ne a lokacin alkin nasu ne ji ibnu kasir yace akwai sauran ragowar wanda suke kan addinin annabi ibrahim wa kana muddatu wilayati kuza'a ala albayti salatu mi'ati sana kuza'a dinnan banu kuza'a sai da suka yi shekara 100 suna riga da dakin ka wa kana wilayatu mashruwa mashruwa sannan wannan shugabancin da suka yi mummunan shugabanci suka ila an ja'a Qusay dabbun Nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da Qusay ya zo kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qatala ya yake wa ta'ala ala hadihi bil arab ya nemi taimako gurin yakan su da larabawa wanda za wilayat albayt min ya karbe kula da ɗakin kawo a hannun illa annal araba ba da zalika lam tartib amma kana ahadathu la amru kuzaki min ibadati asnad وغير ذلك لأنهم رأوا ذلك دينا في نفسه ولا ينبغي أن يغيره إلا كثير من ذلك ما لا ربوا بسداو daga abun da amurkin nan ya kaga musu ba na bauta ta ruwa ka da wani wannan saboda su suna ga addini ne mai kyau a cikin kansu addini da suke ga bai kamata a ce za san da shi to wannan shine in ta magana ibnu kasir kaga duka ne yana nuna maka cewa shi kakannin mutane kiki shi kuma yanzu duk karatunan da muka yi ya ƙara bayyana mana cewa azan ku ba baban annabi ibrahim ba mun karanta ba ya ƙara ko ko tiran bi ya zo guda biyu ƙaran ko tiran wajen magana da wannan sai kamar da malaman suka tabbatar kaga yadda malamai suka ta bayani akai kenan duka iyayen annabawa kamar yadda imamu taimidi ya kawo ce dukkan su mummune in dai baban annabi ne su muni mun gane ko kaga kan annabi yusuf babu da Allah ya faɗa kan yi su annabi ibrahim ko yi su da Allah zuriya ta humul baqi kaga kenan duka zuriya in dai zuriyar sa ne su muka wanda duk sauran malaka to tun daga annabi yusuf kafin a fara samun kanan nasu matar wahida ko kama kama fara samun fakkara kuɗi nan tun daga annabi Adam har zuwa annabi Nuhu duka mutane sun ci to da ka zo annabi Nuhu da ka zo halakar da su kafirai sai zama akwai wanda ya rage tare da su kuma samu na ciki kuma an sani ba wanda ya tsira a wannan lokacin sai wanda yake tare da annabi Nuhu daga wanda suka rage nan wata Allah zuriyatuhum al-baqi din nan su ne mutane kirki aka kai ta tafiya to sai in an zo zamani sai a samu wani amma dai ba su bane kage yanzu nan ibnu kasir yace ya shi amr din nan ya haddasa musu wayannan abubuwan ya yi shekara ɗari uku da wani abu ko ɗari uku yana mulki har sai da yace kakan manzon Allah ya ce ko ya yaƙe su ko ya ɓace wannan shugabanci kulawa da kawon a hannunsa manzan talarawa wasu rawo tare kiran kakari ko wa'ara kiyaru min kiyari min kiyari alisafar mustafa min mustafa wa safa dan mustafa wa sugu min ajil kufa abu da makaranta dai Allah ba mu ladanci abu da kuskure Allah tabaraka ta'ala ga zamu tashi فثبت أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم إلى زمان أم المذكور كلهم مؤمنون بيقين dole sai mu yi sai ka fara cewa lalle iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin Annabi Ibrahim har zuwa zamanin Abu wanda aka fada daga dukkan su mu'mine da yake wa na kuzu fil kalami al baqi wa la ziyaratu tawdihi li hadha al yace to kuma za mu shiga ba da magana akan sauran ko wala ziyarati za kuma mu fiki kawo wani kare-kare don me don bayyana wannan gwagwara to sai mu tashi al'amu musali ba za ka tabar ta ala taimake wannan makaranta dai Allah ba mu ladan shi gurin kuskure Allah tabaraka ta'ala ya fi mana dama masu kuskure ne barkatu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya zaman lafiya musamman Allah zo mana da lafiya Allah ba mu lafiya zaman lafiya abinda lafiyan za ta ci wannan zarai da ake ci Allah ka mana sauƙin sa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ba su lafiya kuma su lafiya Allah ƙara mana lafiya Allah tarbiyyantar da mu tarbiyyantar mana ƴaƴan ƴaƴan ko mu matasa wanda suka kan kauce hanya muna roƙon Allah da mu su kan hanya duk dukan mu Allah ya shirye mu da mu da su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu cikin lamuran mu kowa da bukatar ta alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala biya masa albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam biya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ruf wa qatil lima tawqana lillahi al-haq wa la ilaha illa salatika al-mustaqim wa ala alihi wa qadri mizan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا رسول الله